بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama haɗewa wannan masallaci na bangazi a wannan rana ta litinin biyar ga watan zulqa'ida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar shekara ta 2024 miladiya wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin suratu ali imran wancan makon mun tsaya daidai aya ta 28 yau za mu tashi aya ta 29 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن, كن قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير na'am يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد Allah madaukakin sarki ya ce qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu qul ka ce musu in tukhfu ma fi sudurikum in kun boye abin da ke cikin kirazanku aw tubduhu ko kuka bayyana sa ya'lamuhu Allah Allah madaukakin sarki ya sani wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard sannan Allah ya san abin da ke cikin sammai gaba daya wa ma fil ard kuma ya san abin da ke cikin kasai gaba daya wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki bisa ga dukkan komai mai cikakken iko ne wannan aya tana magana ne akan abin da ya gabata na cewa masu imani kar su kuskura su karkata zuwa ga wanda suka kafarta da Allah su nuna musu so ko su nuna musu jibinci ko za su ce su taimake su akan ƴan uwansu musulmi ko kuma su daidaita san kafirai da san ƴan uwansu musulmi a cikin zukatansu Allah madaukakin sarki ya nuna hakan bai dace ba hakan haramun ne bai dace ba a ce musulmi mumini yana jibanta kafiri musulmi mumini ya nuna ma kafiri so ya bar dan uwansu musulmi ina fata mun gane to sai Allah ya ce da za ku yi hakan a fakaice a boye ku karkata a zukatanku zuwa ga san kafirai to Allah ya sani imana zai kama ku akan hakan ya sakan ya muku sakamakon da ya dace da abin da kuka aikata shi yasa ce qul in tukhfu ma fi sudurikum ce musu idan kuka ɓoye abin da ke cikin zukatanku bi mana abin da ke cikin ƙirjinku shine zukatanku au tubuduhu ko kuka bayyana sa ya alamuhullah Allah ya riga ya san hakan subhanahu wa ta'ala bi mana abin da ke bayyane da abin da ke ɓoye duk guda ne wurin Allah asirru wal alaniya indahu sawa sirri da bayyana a wurin Allah duk guda ne shi yasa Allah ce wa in tajhar bil qawli فإنه يعلم السر وأخفى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وأسروا قولكم أو اجهروا به innahu alimun bi dhati sudur ku bayyana zancenku ku boye zancenku Allah masanin abin da ke gudana ne a cikin zukatanku ba abin da za ku boye shi wa ya'lamu ma fis samawat Allah ya san abin da ke cikin sammai gaba daya da abin da ke tsakanin su gaba daya wa ma fil ard Allah ya san abin da ke cikin kasai gaba daya wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan komai da komai yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdar ranar da kowace rai za ta samu ma amilat abin da ta aikata min khairin na aikin alkhairi muhdaran ay hadiran mu'iddan jahiza za su samu abin da suka aikata a wurin Allah a halarce an tanada shi yana kimtse yana duk aikin da mutum ya aikata na alkhairi zai same shi cikakke a wurin Allah madaukakin sarki wace rana ce wannan rana alkiyama ranar sakamako shine yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata muhdaran yana halarce gashi an tanada shi a wurin Allah madaukakin sarki ina fata mun gani kenan da aikin da mutum ya aikata na alkhairi din kakkancin sa zai zai samu sakamakon sa wurin Allah Allah zai tanada masa wannan aikin kuma ya nuna masa shi gobe alkiyama ina fata mun gani shi yasa yace alimat nafsun ma ahdarat a wannan ranar rai za ta san dukkan abin da ta gabatar na aiki ko wa wudi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا za su samu abin da suka aikata hadiran yana halarce gashi nan a gabansu wala ya zalimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa daga cikin bayinsa wa ma amilat min su'in haka abin da rai ta aikata na munana tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wannan ran za ta gurace ina ma da ya kasance tsakankaninta da abin da ta aikata na munana ba'idan akwai wani zamani mai tsawon da ba za su haɗu da aikin da ya aikata ina ma da a ce ba su haɗu ba ina ma da a ce akwai wani ratan zamani da nisan da zai safe zai ga aikin shi na munana da ya aikata gobe alƙiyama wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah madaukakin tsarki yana tsoratar da ku nafsahu daga kansa wallahu ra'ufun bil ibad Allah madaukakin sarki mai tausayi ne bil ibadi ga bayansa shi yasa yake nuna muku ababen da ya kamata ku kiyaye dan ku kiyaye su dan idan kuka aikata su Allah zai kama ku da azaba in kuka nisance su kuma Allah ba zai kama ku da azaba yana daga cikin cikar rahamar Allah da tausansa ga bayansa ya nuna musu hadarin abin da in sun aikata su za su hadu da azabarsa ina fatan mun gane sai Allah ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah qul ka ce musu in kuntum tuhibbuna Allah in da gaske kuke cewa kuna son Allah madaukakin sarki kamar yadda kuke rayawa fattabi'uni to ku bi ni ni manzon Allah yuhibbukum Allah sai Allah madaukakin sarki ya so Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yace za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah wasu mutane sai riya cewa suna kamnar Allah suna son sa fabtalahumullahu bihadhihi alaya sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da wannan aya fa qala yace da su qul annabi ka ce musu in kuntum tuhibbuna Allah in da gaske kuke kamar yadda kuke faɗa kuna rayawa cewa kuna son Allah madaukakin sarki fattabi'uni to ku bi ni manzon Allah ku bi shari'ata ku bi umarnina abinda na ce ku yi ku yi abinda na ce ku bari ku bara idan kuka yi haka yuhibbukumullah Allah madaukakin sarki zai so ku kaunace ku ina fata mun gane kaga na farko ku ne ke da awasan Allah to inda gaske kuke da gaske san Allah ku da gaske ne ba faɗa bane da baki kawai to ku bi manzon Allah ina fatan mun gani ku bi manzon Allah kamar yadda yahudawa suka ce nahanu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne ƴaƴan Allah wa ahibba'uhu kuma masoya ga Allah madaukakin sarki to inda gaske kuke abinda kuke rayawa haka nan ne to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin ku ga manzon Allah shi zai gaskatar da cewa tabbat kuna son Allah idan ko kuka bi manzon ku kuka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah madaukakin sarki zai so ku san Allah da zai yi a gare ku yafi san da za ku yi ma Allah ina fata mun gane nabin yahi na farko so da dama za ka iya samun mutum da ke da awasan Allah ko ma da gaske yake a ce Allah ya yarda yana son ka ya fi falala ina fata mun gane kenan ba kana son ba a soka nabin ya fi girma ya fi falala ina fata mun gane abin nufi dai da wannan aya duk wanda ya da'awar sa Allah maɗaukakin sarki ko kuma ya da'awar cewa ya fi kowa ƙaunan manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi abun hukumci da zai rabewa tsakankaninmu da shi a wannan da'awa da yake mu gan shi yana bin sunan manzan Allah ta hanyar maganan manzan Allah yana aikatawa sunna kauliya sunna fi'iliya duka yana yi abinda annabi yayi yana yi abinda annabi ya ce ayi yana yi aqidar shi ta manzan Allah ce manhajin shi na manzan Allah ne ɗabi'un shi na manzan Allah ne mu'amalar shi ta yau da gobe da sauran mutane irin mu'amalar manzan Allah ce da mutane to wannan shi ke nuna tabbat yana son manzan Allah ina fata mun gani amma mutumin da zai zo ya dinga da'awa da baki cewa mu ne masoyan manzan Allah wasu ba masoyan manzan Allah bane ba hakan ba zai sa mu gaskata shi ba dan wa kullun yadda'i waslan bilaila walela la tuqirru lahum bidhaka ko kowa na da'awar cewa yana da alaka da laila kowa na da na da'awar cewa shine masoyin annabi na gaske sauran ba masoyin annabi bane ba to abinda zai hukunci tsakankanin mu da ku adiba aikin ku shin aikin ku ya dace da na manzon Allah aikin ku ya dace da na annabi manhaji da tafarki da kuke a kai manhajin da annabi ya bar sahabban shi ne a kai in shi ne to sai mu gaskata ku cewa ku da gaske masoyan annabi ne in ba shi bane ba mun san da cewa tabbat ƙarya kuke dan aikin ku ya saba mu abin da kuke faɗa da baki ina fatan mun gane yaushe ne zaka samu mai da'awar san manzon Allah kaga a aikace a gaɓoɓin jikin shi ma ya saba manzon Allah ya kama gemi kirti ya karce ya shahi yana zagin mutane kan cewa ƙarya suke ba masoya annabi ne shine masoyin manzon Allah kuma gimi shahe haka haban manzon Allah take eh ya haban manzon Allah take annabi kafful lihya ne yana da yawan gemin gemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mi annabi yace arhu al-liha ko annabi yace ku kosa gemi a reni gemi kar a aske shi to ya aka yi kai aske na ka hakan shine koyi da manzan Allah bal ma ba askewa ba kana zagi kana izgili ga wanda suka bar gemi ka sifanta gemi da ciyawa masu dangalallen wando masu gashin wane ne fenso da wani wane ne wallahi kai in ba kafiri bane da wuya ka kasance cikin masoyan manzan Allah dan babu wanda zai yi izgili da ɗaya daga cikin sha'a'ir addiniya ya kasance musulmi ba wai mai da'awar san manzo Allah mai da'awar san manzo Allah zaga ya cika geman shi da gashi yana kula da shi yana shace sa takamar sami annabin sa yace yayi annabi yayi annabi ya ce a bar gemi a saba ma mushrikai ya kai kai aski naka kabar haba shafaffiya kamar duwawun biri kuma kana da hanfu ne masoya manzon Allah wallahi ƙarya ce kake me yasa ka take wandanka me yasa ka take tafafin ka saka wuce idan sahu tare da cewa annabi ya ce abin da yake kasan idan sahu cikin wuta jahannama ne wannan shine soyayyen manzon Allah ku ba ku da soyayya ga manzon Allah sai dai ku takaita son ku da manzon Allah da maulidi a shekara maulidin annabi shekara ko maulidin nan fa ba wai dan san annabi bane hakikatan kuke yi wallahi dan san ku cika tambunan ku ne da abinci kai kuke ci tunda karshe da aka yi maulidin annabi aka gasti shekara a ci aka mai da shi maulidin sai yayi wata guda cur ana yi gobe a gidan alhaji wani gobe a gidan malam wani gobe a gidan hajiya wance ana bibe gidajen masu kudi ana cin abinci ana morewa watan ya ƙari aka ce a rake shi wai duk soye manzo Allah shi aka kirkir wali wali me yake cewa maulidin shehu shi ma ayi na shehu tijani ayi na shehu inyasi ayi na shehu wane ne duka garadin su da abin da suke son su cimma kawai shine wallahi su cika tubbunan su kawai amma su da kansu sun san wallahi ƙarya suke ba masoya manzan Allah bane masoya manzan Allah na gaskiya su ne masu bibiyan manhajin manzan Allah masu koyi da shi sau da kafa masu riko da sunna shi kankan wannan su ne masoya manzan Allah wanda kuma ba za ka taɓa samun su ba sai cikin rindina ta ahlus sunnati wal jama'a idan aka ce ahlus sunnati wal jama'a ba wai suna ba na wata kungiya da tamma kanta irin wanga sunan ahlus sunnati wal jama'a sune masu biyan manzon Allah suna biyan tsarin sahabban annabi wurin fahimta addini sune ahlus sunnati wal jama'a suke san annabi bisa ga zahiri da batini suke san annabi bisa ga haƙiƙa su suka karantar da al'umma annabi waye manzan Allah. In ba ahli sunna ba suwa ke zuwa masallaci su karantar da al'umma annabi hadisan manzan Allah. A karantar da ku arba'unan nawawiyya, a gama a karantar da ku umdatul ahkam, a gama a karantar da ku bulughul maram, a sanya muku riyadu salihin don koyan halaye da ɗabi'u na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin dukkanin rayuwarsa. Ko ba haka ba, a sa sahihi Muslim ko Bukhari, Muslim, Abu Dawuda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Maja da muwatta ta Imam Malik. Su wa ke karantar da wannan littafan tsakaninku da Allah? Ahlus sunna ke karantar da su. Ya ishe ku abin buga misali. Ahmad Bamba, Allah ji kanshi da gafara. ba mutunan Najeriya ba ne ba, asalin shi mutunan Ghana ne. Amma da ya zo Najeriya ya zamna a garin Kano, ku diba yadda ya haskaka garin Kano da karantar da sunan manzan Allah. Shekara nawa ake zamna garin Kano, ‘yan bida ba su karantar da mutane sunonin manzan Allah ba. Shekara nawa ake zamna haka, amma da Allah ya kawo bawan Allah nan ya karantar da su Bukhari tun daga farkon shi har ƙarshensa. akaranta muslim abu dawuda tirmidhi nasa'i ibn maja har da muwatta ta imam malik sai da ya karanta su waɗannan littafai daga farkon littafi har ƙarshensu sannan Allah zai masa rayuwa Allah ya ji kanshi ya gafarta masa ya maida masa ladansa na abin da ya kokari cikin al'umma annabi wannan sune ahlus sunna na hakika masu karantar da mutane tauhidi su alakanta ku da Allah kai tsaye su koya muku manhajin manzan Allah wannan su ne ahalus sunna na gaske saboda aikinsu ya dace da abin da suke faɗa ina fata mun gane ko da sun yi da'awa cewa su ne masoya annabi wallahi su ne masoya annabi na gaskiya ba na ƙarya ba amma yau kadi ba masoya manzan Allah da suke da'awa balma suna tsine ma ahlus sunna suna zagin su suna cewa maƙiya annabi maƙiyan annabi ne zai zo na karanta hadisan manzan Allah maƙiyan annabi ne za su zo suna barin gashin geme suna ɗangala wandonsu aka ce maka ba su son morewa ne su ba su son hutu ne su ba su son su yi shagali ne su yadda kake haka suke amma sun taƙaitar da kansu ne akan sunna annabi ko da koransu baya su wannan su ne a hada sunna na gaskiya ina fatan mun gane don haka duk wanda zai yi da'awa ya ce shi ne masoyin manzon Allah alƙali tsakankaninmu da shi shi ne aikin shi biyar sunna shi wannan shi zai tabbata cewa musulman manzan Allah ne shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Imam Muslim hadisin Nana Aisha qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun a wani lafazi man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan lamarin namu shine addinin mu abinda baya cikin addini annabi ya ce fa huwa raddun ay mardudun abin za a mayar mishi ba za a karbe shi kaga maulidin ku ba zai taba samun shiga ba sau da bid'a ne kuma da shine kuke kafa hujja akan cewa shine san manzon Allah bal ma wanda baya yin shawurin ku ba masoyin manzon Allah bane ba tare da cewa bid'a ne haka annabi ya ce duk wanda ya wani aikin da babu umarnin mu kalkashin wannan aikin bi ma'ana annabi ba da lasisin a yi sa ba wannan aikin mardudu ne ba a karɓar sa Allah ba ya san sa kenan dole ka bi manzon Allah faɗarsa aikinsa ina fatan mun gane yinsa barinsa duka kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo a cikin littafin al-ibana daga Fudail bin Iyad yake cewa adraktu khiyaran nasi kulluhum ashabu sunnatin yanhauna an ashabil bid'ah Fudail bin Iyad yake cewa na riski mafi zababbun mutane a wancan zamanin nasu kenan yace dukan su ma'abuta sunna ne bi ma'ana ahlus sunna ne suna hani dangane da yan bid'a kaga ɗaya daga cikin alamomin da zaka iya gane waɗannan ahlus sunna ne zaka ga ahlus sunna suna yaƙa ƴan bid'a ba za su taɓa barin su huta ba ba su barin bid'a ba su barin ƴaƴan da bid'a ta haifa wannan su ne ahlus sunna haka imamul lalaka'i ya ambata qila li abubakar bin ayyash an ce ma abubakar ibn ayyash man sunni wai wane ne ahlus sunna daga cikin mutane قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إلى شيء منها أهل السنة شيني وند إذن أكا أمبتش سوية سوية الري da bid'o'i baya ta'assubanci da kowane daga cikin su ba ruwan shi da su ba ruwan shi da ƴan bid'a ba ruwan shi da masu bin sarran su menene hadafin shi kawai bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam imamu darimi daga an al-Hasan al-Basri daga Hasan al-Basri kale ce fa inna ahla sunnati kanu aqallan nas fi ma mada ku sani fa ahlus sunna sune mafi karamcin mutane cikin abin da ya gabata na zamani a zamanin da sune kadan wahum aqallun nas fi ma baqiya sannan kuma sune mafi karamcin mutane cikin abin da ya saura na zamani alladhina lam yadhhabu ma ahli al-atraf fi itrafihim ahalus sunna su ne wanda ba sa tafiya tare da maɓannata a cikin ɓannarsu wala ma ahalul bida'i fi bida'ihim haka ba sa tafiya tare da 'yan bid'a cikin bid'o'insu wa sabaru ala sunnatihim hatta laqu rabbahum zaka ga suna yin haƙuri akan biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har sai sun haɗu da ubangijinsu fa kadhalika insha Allah bakunu yace haka kuma ya kamata ku kasance da izinin Allah wannan su ne ahadus sunna gangariya ina fatan mun gane masu biyan manhajin manzon Allah masu biyan karantarwa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fatan mun gane kenan inda gaske kuna son Allah da awakku da kuke yi to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakan zai sa Allah madaukakin sarki ya sauka idan ku Allah ya sauku yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ghafurun mai gafara zunubai ne rahimun mai jin kai ne idan ya gafarta muku ba zai kama ku da wannan laifin ba qul atii'u Allah war rasul Allah ce qul kace musu atii'u Allah ku yi da'a ga Allah madaukakin sarki war rasula haka ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa in tawallaw idan suka bada baya suka ki su yi da'a ga Allah da manzansa fa inna Allah la yuhibbul kafirin to lalle Allah madaukakin sarki baya son kafirai sai Allah ce إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم الله مدوكاكين سركي إن الله اصطفى آدم ونوحا للي الله مدوكاكين سركي يا زابي آدم النبي آدم عليه الصلاة والسلام الله يا زابيش ina fatan mugan daga al-istifa ne Allah madaukin sarki ya zabe shi daga cikin sauran al'ummomi ta hanyar bashi annabci ina fatan mun gane ya ɗaukaka sa ya sa mala'ikunsa suka masa sujada ya sanar da shi irin abin da mala'ikun Allah su sani ina fatan mun gane ya sanya shi a cikin gidan aljannarsa sannan daga baya ya fitar da shi a cikin gidan aljanna saboda wata hikima tasa subhanahu wata'ala wanda kuma daga ƙarshe zai mai da shi a gidan aljanna kenan kaga Allah ya zabi annabi Adam alaihi salatu wassalam wa nuhan haka Allah madaukakin sarki ya zabi annabi nuh alaihi salatu wassalam wa ala ibrahim Allah ya zabi iyallan annabi ibrahim idan aka ce iyallan annabi ibrahim kaga min babi aula hadda shi ciki kenan ina fata mun gane iyallan nashi sun samu ɗaukaka ne watakila saboda shi saboda girman shi da matsayin shi a wurin Allah kaga min babu aula shi ya kasance shi ma zababbe ne daga cikin zababbu a wurin Allah madaukakin sarki wa ala imran haka Allah madaukakin sarki ya zabi iyallan gidan imran imran ali imran sune ali imran shine kakan nana maryam alaihi salatu wassalam ina fatan mun gane dan imran shine wanda baban Maryam nake san cewa Imran shine mahaifin Maryam ita kuma Maryam ita ce uwa Annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya zabe su alal alamin a dukkan halittun zamanin su ina fata mun gane ko ko Allah ya zabi annabawa gaba ɗayan su a dukkanin halittun duniya sannan daga cikin annabawan Allah ya zabi manzanni sannan daga cikin manzanni Allah ya fifita ulul azmi minar rusul daga cikin su Allah ya fifita su gaba daya ko ko Allah ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin halittun Allah subhanahu wataala zurriyatan ba'daha min ba'd zurriya ce ba'daha min ba'd shashan su daga shashi bi ma'ana suna da kusanci ta fuskar addini dan addinin su iri ɗaya ne Allah kaɗai madaukaki sanki suke bauta sannan suna da kusanci na jini tsakankaninsu wallahu sami'un alim Allah madaukakin sarki sami'un mai ji ne babu wani abin da ke da sauti da ke boyuwa karkashin jin Allah madaukakin sarki alimun ne ko masani ne game da dukkan abin da ke faruwa subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce idh qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب التي إذ قالت امرأة عمران تنام الأمة كيا يندما عمران تتشي رب إني نظرت لك ما في بطني محررا يا أبنجينا إني نظرت لك للينيكم ناي أدى والغريكم na yi bakance zuwa gare ka ya Allah maɗaukakin sarki ma fi batni ai alladhi fi batni dangane da abin da ke cikin ciki na bi ma'ana mahaifin na na Maryam alaihi salatu wassalam ya mutu ne tun kafin a aihe ta ina fata mun gane sai uwar ta ta yi bakance ga Allah maɗaukakin sarki ta ɗau alƙawarin cewa ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni muharrara ni kam nayi bakance zuwa gare ka game da abin da ke cikin ciki na muharraran ya kasance ‘yantacce ne zuwa gare ka mai kyautata ibada ne da ikhlasi gare ka wanda zai zo ya yi hidima ne ga baitul maqdis bi ma'ana ya Allah wanga ɗan da zana samu idan na haife sa na ba da shi kacukar zuwa gare ka shine alkawari na tsakanina da kai zai kasance mutum ne mai bauta mai yin ikhlasi zuwa gare ka sannan mutum ne wanda zai tsaya yayi hidima yayi gyara yayi aikace aikace na na albaitul maqdis ina fata mun gane masallacin qudus kenan fataqabbal minni ya ubangiji na ka karba min wannan addu'a da nayi innaka antas samiul alim lalle kai Allah madaukakin sarki as-sami'u ne mai jin roƙon mai roƙo ne al'alim kuma masani ne game da abin da ke cikin zukatan mutane na niyoyinsu ka san komi ya Allah madaukakin sarki yana ka san addu'ata kana jin abin da nake faɗa ka karɓa mini sannan ka san abin da ke cikin zuciyata ta niyyata cewa wanga yara zai kasance mai ikhlasi gare ka da bauta zai kasance mai yin hidima ga ɗakin ka shine masallacin kudus falamma wada'ata lokacin da ta aife ta qalat sai ta ce rabbi inni wada'tuha untha ya ubangiji gashi fa na aihe ta mace wallahu a'lamu bima wada'at kuma Allah madaukakin sarki shine mafi sani game da abin da ta aifa walaysa dhakaru kal untha sannan namiji ba zai taba zamantowa ɗaya da mace ba bi ma'ana ita burinta da abin da ta so ta samu shine ɗa namiji ganin ɗa namiji mutum ne mai ƙarfi baya kama da mace hidimar da ɗa namiji zai yi ba ta kama da hidimar mace namiji zai iya lazamtar masallaci shekaru bai fita ba inda ba bukata ba ta biyan bukata ta shiga magewa da makamantarsu amma mace akwai lokacin da ba za ta iya zama a masallaci ba lokacin da take cikin haida da makamantarsu ina fatan mun gane kaga mace tana da rauni idan aka kwatanta ta da ɗa namiji haka ta fuska addini namiji ya fi mace ta fuska hankali namiji ya fi mace ina fatan mun gane shi ne ta ce walaisa zakaru kal'unsa namiji kan baya kama da mace kenan ta so ta samu na namiji sai Allah ya bata mace wa inni sammaituha maryam ta ce amma kam ni na sanya mata maryam wa inni u'idhuha bika sannan ni kam ina neman tsari wannan yar da na samu daga gare ka ka tsare ta wa zurriyataha da dukkan zurriyarta min ash-shaytanir rajim daga shaydan wanda yake jefaffe ne ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace fihi dalilun ala jawazi tasmiyati yawm al-wilada wannan magana ko wannan aya akwai dalili karar da ke nuna halaccin sa sunan da a ranar da aka haife sa ina fata mun gani kaga tana aifuwarta sai ta kai uzurinta ga Allah cewa ya Allah na so in samu namiji amma mace ce na samu amma duk da haka ta ce na sanya mata sunan maryam a lokacin da aka yi mi aka yi hida ina fatan mun gane kenan idan ka yi hida yana daga cikin mafi kyawun abin da ya kamata ka fara masa shine ka sanya masa suna radda ka aike sa ina fatan mun gane imamu muslim ya fitar da hadisi hadisin anas dan malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال تسرى da manci Allah subhanahu wataala gare shi yace wulida li al-lailatul ghulam annabi yace an aife mini da a wannan dare fa sammaituhu bismi abi ibrahim alaihi salam sai na sanya masa suna da sunan babana annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kaga annabi ma an aife masa da a daren da aka aife masa da ya sanya masa mi sunan ibrahim shi yasa kaga idan ka samu karuwa ta da ka iya sa masa suna a daren da ka same sa ina fatan mun gane amma da yake yanzu muna cikin zamani na alghurba eh zamani na bakunci abin da yake shine daidai shine abin mamaki yau a koraren da idan ka ce na samu dana san yau suna kaza sai a dinga mamakin ka yaran zamani kenan ba yaran zamani bane tun zamanin annabi ne eh annabi ya fara sallallahu alaihi wasallam kafin shi kuma mata annabi imrana ta yi ko mata imrana ta aikata haka ina fata mun gani a cikin lafazi na imam al-bukhari ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah wuli da lillailata waladu a yau an aifa mini ɗa fama usammihi me zan sa masa ƙala asmibnaka abdurrahman sai annabi ce sama danka abdurrahman kaga shi ma a wannan daren aka haifa masa da ya tambayi annabi me zan sa masa ɗana na suna annabi ya sa masa yace sa masa abdurrahman a ga babu laifi kuma sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace yayi kuma an tambaye sa yace ayi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Imam Ahmad da Abu Dawud da sarwaito hadisi daga Anas dan Malik yace ذهبت بعبد الرحمن ابن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد أنا سيتشنا تفدى عبد الرحمن ابن أبي طلحة الأنصاري ناتهد شور من زال صلى الله عليه وسلم لوكا شندك أي في سينا جرير ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له سينا ترد من زال صلى الله عليه وسلم سينا أباء يهنأ بعيرا له yana shafa maraƙuminsa magani saboda ƙuraje da suka fito maraƙumin nasa faƙala sai ya ce hal ma'aka tamru annabi sai ya tambaye anas dan malik akwai dabino tare da kai ne qultu na'am sai na anas ya ce eh akwai dabino fanawaltuhu tamarat anas ya ce sai na ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yan dabinnai fa alqahunna fi fihi sai annabi ya sanya wannan dabinnan a cikin bakin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falakahunna annabi ya tattauna su ya mamirje su da bakinsa mai tsarki sallallahu alaihi wasallama thumma fagharafa as-sabi sai annabi ya bude bakin wannan jaririn famajjahu fihi sai sanya mishi wannan dabinan a cikin bakin bakin jariri annabi ya sanya dabinan nan a bakin jariri faja'ala as-sabiyu yatalammadhu sai jaririn ya dinga lasa wannan dabinan yana suda halshinsa faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu a gare shi yace hubbul ansari tam sai ce ka jifa san mutanen Madina da dabino ana ga jariri dan karami yana talashi baki sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa sammahu abdullah sai annabi sanya mishi sunan abdullah kaga a ran nan aka kai sa bayan an haife sa a ran nan aka yi mi aka samu shi suna dan haka ba zamani bane ba ayan zamani bane ‘ya'yan da ne, tun zamanin annabi ne, sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam. Ina fata mun gari. To, ya zami da hadisin samurata ko samurata bin jundu, wanda mazala sallasana ya ce, kullu gulamin rahinun bi aqiqati dukkan jaririn da aka haifa abin jingina ne akan abin da za a yanka masa. Yuzbahu anhu yawma sabi'i wanda za a yanka masa shi a ranar bakwansa wa yusamma a sanya masa suna kaga annabi ce ranar bakonsa kuma a yi mi a sanya masa suna wa yi kulaku ra'asuhu sannan a aske masa gashin kansa malamai suka ce wannan hadisin abin da ake nufi da shi shine ba wai rabbakon za a sa suna ba rabbakon za a shahara sunan kowa ya san sa ina fatan mun gane dan da rabbakwai mutanen za su zo ko za ka kai musu abinci sai ka shahara sunan a cikin mutane cewa ai tuni na samu da sunan shi wani ina fatan mun gane kuma duk wanda ma suke ganin cewa sai rabbakon babu laifi amma ka yarda da farko ma ana mi ana sawa eh bakon ka sa amma farkon ma ana sawa naka wanda ya sa farkon yayi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa tace fa inni sammaituha maryam ni kam na sanya mata maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim sai Allah mulkin sarki yace fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasan sai Allah madaukakin sarki ya karba mata addu'an ta nan take biqabulin hasanin da karba mafi kyau wa ambataha nabatan hasan sai Allah ya ya tayar da na Maryam an sha'a kenan insha'an salihan sai ya tayar da ita tayarwa managarciya ta tashi mai cikakken hankali mai cikakken addini ta tashi mafi kyawun halitta da kuma kyakkyawan ɗabi'u shine wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya sannan zakariya shine wanda ya rene ta ko kuma Allah ya dora yawunin renanta zuwa zakariya alaihi salatu kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab a ko da yaushe zakariya ya shiga a cikin mihrab al-mihrab shine wurin da ake bauta ake ibada idan ya shiga a cikin mihrab kinna na maryam alaihi salatu wassalam idan ya shiga a wurin wajada inda harizqa sai ya samu arziki a wurinta bi ma'ana abinci malamai suka ce kamar da galibin malaman tafsiri har suka kawo suka ce yakan iske abincin ɗari an kawo mata shi a lokacin zafi a lokacin da ba a samun shi kuma abincin da ba a samunsa sai a cikin sanyi sai ya isko shi a lokacin zafi an kamata ko kuma abincin da ba a samun shi sai ga zafi sai isko shi an kamata shi a cikin zamanin sanyi ina fata mun gani qala ya maryam sai ce da ita ya ke maryam anna laki hada wannan abin daga ina yake gare ki daga ina yake zo miki qalat huwa min indillah sai ta ce mishi to wannan abin da kake gani min indillah daga wurin Allah madaukakin sarki bi ma'ana Allah ne ke arzuta ta da wannan nau'ika na abinci kala kala kaga wannan shine manhaji na ahlus sunna cewa sun yarda da cewa waliyai suna da mi suna da karama mu mun yarda waliyai suna da mi suna da karama inda muke da matsala da ku suwaye waliyan eh suwaye waliyan wanda kuka nada kuka sa musu rawani kuka ce su ne waliyai ko wanda aikin su da ibada sai nuna cewa waliyai nan ne muke da matsala da amma ka mu mun yarda da waliyai sannan mun yarda da cewa waliyai suna da karama ga hujja karara maryam alayhi salatu wasallam ba annabi ya ce ai babu annabi mace ko akwai babu wali ya ce saliha ce daga cikin salihan bayu na Allah madaukin sarki gashi Allah na arzuta ta ba tare da ta yi wahala ko guda Allah na kama ta abinci daga sama Allah na kama ta arziki daga sama don haka mu ma mun yarda da cewa duk waliyi na Allah na gaske Allah zai iya kama sa dauki da agashi ina fatan mun gane Allah zai iya kama sa karama amma ma'aunin mu shine kasance mutumin nan mai tsoron Allah ne mai bin tafarkin Allah ne mai tsoron Allah ne mai bin manhajin manzon Allah ne ina fatan mun gane duk mutumin da kuka ga karama ta bayyana a gare shi kuma kuka bibiye shi kuka ga ma'abucin tauhidi ne ma'abucin sunna ne baya bid'a baya shirme ina fatan mun gane ba za a same shi wurin kama kama ba to wannan waliyin Allah ne kuma ba mamaki karama ta bayyana a gare shi idan aka gan shi ya tashi shuka jirgi ya wuce ba za mu yi mamaki ba sai mu ce karama ce daga cikin karamomin waliyai mutanen kirki ne hakan ya iya bayyana a gare shi amma mutanen kana shan sigari kana busa argila kana biyan matan mutane mushiriki dan tsobbo maga ka wuce sha kowa ya san masa yarci ne dan iska ne kawai tashi ne aljanai iska daga shi ina fatan mun gane yawa kira kaga akwai bambanci tsakanin waliyan kirki da waliyan banza eh kenan ko bisa ruwa muka kana tahiya ma'aunin mu takawakka da bin sunnan manzo Allah amma mun san ka mun san dan iska ne dan pinch ne ko ko kana nema ma 'yan finci sa'a kana rubuta musu layu kana ba karuwai maganin farin jinin da zai sa mazinata su zaurinsu maganka kana ta yaya kan ruwa mun san da cewa ɗan iska ne gama yawon kan ruwa kai ba kowa ba ne ina fatan mun gane yawa mu amma muna imani da waliye da karama walai ba ma in karanta ina fatan mun gane dan gashi ta ce huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yakan arzuta wanda ya so daga cikin bayansa ba tare da hisabi ba shi yasa kullum muke jayayya da yan tijaniyan da makamantansu cewa jagoron nan naku wallahi ba mutanen kirki ba ne mu a wurin mu ba waliye ba ne me yasa saboda abin da suka baro cikin littattafan su sun ce abota musu sun ce kowa Allah ne waliye ne waɗannan sun ce akwai wani yanayin da waliyi zai kai ya dinga shan giya ya dinga zina ya dinga kashe mutane ya dinga ƙarya yana fasikanci ko mai yarda cewa malaman koliye ne wallahi fasikai ne kuma ku kiyaye fasikai ne da gasken gaske ina fatan mun gani Allah ya kiyaye sai Allah ya ce hunalika da'a zakariya rabba قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا Mm.
وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين Mm.
قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال, ج- قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار Allah ce hunalika da a zakariya rabba a nan take ko a daidai wannan lokacin ko a daidai wannan lokacin a nan take da a zakariya rabba zakariya sai ya roki ubangijin shi madaukakin sarki mana ya ga abin da Allah madaukakin sarki yammana na maryama na gatanci ya karrama ta ya sharrafa ta ta hanyar sabkan mata da nau'ika na abinci daban-daban a lokacin da ma irin abincin yake wahalar samu sai ya ga shi ma ya kamata ya yi amfani da wannan daman ya roƙi ubangijinsa wata kyauta ta musamman daga Allah shi ne hunalika da azakariya rabba kala sai ya ce rabbi ya ubangijina habli min ladunka zurriya yi mana kyauta min ladunka daga wurinka kai kadai zurriya na samun zurriya shine 'ya'ya tayyibatan sannan zurriyan ma ta kasance mai nagarta mutanen kwarai innaka sami'ud du'a lalle kai Allah mai jin roƙon masu roƙo ne ina fata mun gane kaga sai ya roki Allah madaukakin sarki nan take da cewa shi ma Allah ya ba sa da ya ba sa arziki na musamman daga wurinsa shine ya arzata sa da zuriya kuma zuriyan ma ta kasance mutane ne nagari na kwarai ya Allah kana jin roƙon masu roƙo kuma dama Allah ya yi alƙawli ga duk wanda ya roƙe sa zai karba masa ud'uni astajib lakum amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su wani ne ke yin haka gaba daya Allah shi kadai madaukakin sarki fanadatul mala'ika anan take sai mala'iku suka kiri zakariya wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab alhalin yana tsaye yusalli yana addu'a ko yusalli yana sallah dan lafazin as-salatu yakan ɗauki ma'anan addu'a ko shi yasa Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim wa salli alaihim bima'ana wad'u lahum ka musu addu'a kenan kaga as-sala takan zo da ma'ana addu'a kuma takan zo da ma'ana abinda kuka sani na sifar sallah tun daga tsayuwa kabbara da makamantansu har zuwa sallama amma malamai suka ce anan ana nufin sallah ne dan an ce wa huwa qa'imun alhalin yana tsaye yusalli fil mihrab yana sallah a cikin mihrab wurin ibadarsa annallah suka ce da shi lalle Allah madaukakin sarki yubashshiruka bi yahya yana maka albishir da samun da kuma mai suna yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wannan yahyan da za a baka musaddiqan mai gaskatawa ne bi kalimatin min Allah da kalma daga Allah madaukakin sarki kalman nan daga Allah shine annabi Isa alaihi salatu wassalam Yahaya shine zai gaskata annabi Isa da abin da zai yi da'awa cewa na shi manzon Allah ne wa sayyidan kuma mutum ne mai tsoron Allah da ya tara dukkan sufofi na kamala ta fuskar tsoron Allah da bautar shi da nisan ce ma duk abin da bai dace wa hasuran ko mutum ne katangantacce masumi da bai afka ma abin da yake saban Allah ne wa nabiyyan min salihin kuma annabi ne daga cikin salihan bayin Allah kaga babbar sifa daga cikin sifofi wadda ta fi duk wanda aka ambata shine kasancewa shi annabi ne kenan Allah zai ba ka da mai duk wannan sifofin kuma ƙarshe ma annabi ne daga cikin annabawan Allah qala sai zakariya ya ce rabbi ya ubangiji anna ya kunu li gulam ta yaya zan samu ɗa ba wai yana musu bane ko inkari yanzu yana son Allah ya nuna masa wace hanya ce zai iya samu ɗa anna yakuni li gulam wa qad balagani al wa qad wa qad balagani al kibar wa imra'ati aqir haqiqan girma ya kama ni na tsufa na mayyanta wa imra'ati aqir kuma ga matata aqir ce wadda ba ta aihuwa dan aqir sifa ce da ke lazumtan mutumin da baya aihuwa sau'un mace ce ko namiji dama sam macen shi bata daga cikin mata masu aihuwa kaga sifa guda biyu wadda kowace ɗaya daga cikin sufin guda biyu suna hana aihuwa manyanta ta fuskar shekaru da rauni ko shi kaɗai yana hana aihuwa na da bale ga matar shi kasancewa shi bakarariya ce ba ta aihuwa sam shine wa mar'ati aqil ya zan yi in aihu ya ubangiji na kasancewa naman ya ta fuskar shekaru kuma ga matata dama wadda ba ta aihuwa ce qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha sai malaiku suka ce mishi kadhalika Allah haka ne Allah madaukakin sarki yaf'alu ma yasha ai al'amru kadhalika haka al'amarin yake Allah yana yin abin da ya ga dama ne subhanahu wataala dan babu wani abin da ke gagara Allah subhanahu wataala qala rabbi ij'al li aya sai ce ya ubangiji na ij'al li aya sanya mini wata alama wadda da wannan alamar zani gane cewa lalle iyali na tana dauke da cikin da za ta haife sa qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramsa alamar da za a sa maka shine idan matarka ta ɗauki juna biyu bi ma'ana ta yi ciki ba za ka iya ma mutane magana ba har kwana uku da dare ransu illa ramzan sai fa kawai ishara ko alama ko ka so ka musu magana ba za ka iya yi ba wannan ɗaya ce daga cikin alamomin da zai nuna ce maka lalle matarka tana bisa hanyar aihuwa wadhkur rabbaka kathira Allah ya ce da shi ka ambaci ubangijin ka madaukakin sarki kathiran su da dama wasabbih bil ashi wal ibkar sannan ka tsarkake ubangijin ka bil ashi da yammaci wal ibkar kuma da da safiya kenan ya zama kana daga cikin masu yawan ambacin ubangiji madaukakin sarki yamma da safiya sai Allah ya ce
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وإذ قالت الملائكة يا مريم كتنا مع الأمة يا عند ملائكو سكتشدنا مريم يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك lalle Allah madaukakin sarki ya zaɓe ki wa tahharaki sannan ya tsarkake ki daga barin shirka ya haskaka ki wasfafaki ya zaɓe ki ala nisa'il alamin akan matan zamanin ki gaba daya ya maryam ya ke maryam uqunuti da rabbiki uqunuti ki dimanci bautar ubangijinki ki dage wurin bautar ubangijinki madaukakin sarki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ki yi sujada ki yi ruku'i tare da masu yin ruku'i bi ma'ana ki kasance cikin masu yin sallah kina ke yin sallah a cikin lokacin zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wannan fa yana daga cikin labaran gaibi nuhihi ilaika da muke yin wahayi zuwa gare ka ya kai manzon Allah yana wanga labarin da muke labarta maka wani bangare ne daga cikin labaran gaibi muke sanar da kai ya manzon Allah wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamuhum kai ɗin annabi baka a gabansu izilukuna aqlamahum lokacin da suke sanya alƙalimmansu ayyuhum yakfulu maryam wane ne daga cikinsu zai rene ya kasance ya kula da nana maryam alaihi salatu wassalam imana lokacin da aka haife ta mutanenta saboda girman babanta da darar shi a cikin mutane kowa sai ya so ya ce shi ya rene ta aure shi hakan yasa har suka dinga yin ƙura a tsakankaninsu alƙalin masu da suke amfani da su wurin rubuce-rubuce kowa sai ya rubuta sunan shi da cewa shi za a baiwa rukunta sai su zo su yi ƙura'a wanda ya ce sai a bashi shi ne Allah ya ce kai a lokacin baka gabansu lokacin da suke sanya alƙalammansu na cewa ayyuhum yakfulu maryam wani daga cikinsu ne wanda zai reni maryam alaihi salatu wasallam ta kasance ta taso kalkashe shi wa ma kunta ladihim idh yahtasimun sannan kai annabi baka a gaban su lokacin da suke ta husuma suna rikicewa ya kamata a ce an bashi na maryam ya rene ta imana wannan ni'ima ce ta musamman daga Allah yake sanar da kai labaran gaibi inda bai sanar da kai ba to da ba za ka san hakan ba sai Allah ce إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المصيح عيسى بن مريم إن الله إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المصيح عيسى بن مريم وجيحا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين مم.
قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذ قد إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذ قالت الملائكة تنام الأمة كيا عند ملائكو سكتش يا مريم يا كي مريم إن الله يبشرك بكلمة للي ألا مدوك كنسر كينا مكي البشر بكلمة دوات كلمة منه ود ذات زود غريش شي ألا مدوك كنسر اسمه المسيح عيسى بن مريم wannan kalmar sunansa masihu isa ibn maryam ana ce mishi masihu isa dan maryam malamai suka ce an ce mishi masih ne saboda idan ya shafi mai ciwon albaras ko makaho yakan dawo daidai kai ka ce bai taɓa yin wannan cuta ba shi yasa ake ce mishi masih kuma isa shine sunansa ibnu maryam dan na maryam an ce masa dan maryam an jingina sa ne zuwa ga mahaifiyarsa kasancewarsa bai da uba ko shi isa alaihi salatu wassalam wajihan fi duniya wal akhirah mutum ne mai makana mutum ne mai girma mutum ne mai matsayi fi duniya a nan gidan duniya wal akhira haka gobe alqiyama wa min al muqarrabin kuma yana daga cikin makusantan Allah madaukakin sarki kenan kaga wannan albishir ne babba da zai duka kana na Maryam alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki yana miki albishir wani albishir ne zaki samu wani da wanda kalma ne daga Allah bi ma'ana sanadiyar samun wannan da faruwar wata kalma daga Allah maɗaukakin sarki da zai ce da shi kun fayakun wanda ana ce mishi masih isa ibn maryam wannan dan da zaki samu mutum ne mai fuska mai matsayi mai makana a nan gidan duniya sannan yana da wannan matsayin da makana a wurin Allah maɗaukakin sarki sannan kuma mutum ne makusanci a wurin Allah wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala sannan zai dinga ma mutane magana fil mahdi a cikin zanansa na goyo tun yana jariri wa kahlan kuma halin kasancewarsa babba ma zai dinga ma mutane magana bimana zai musu magana yana jariri zai musu magana bayan ya girma Allah ya bashi annabauta da manzanci ko ba haka ba shi yasa da suka gana na Maryam tana ɗauke da shi me suka ce da ita hmm? ya Maryamu laqad ji'ti shay'an fariya يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية كرشيدي فأشارت إليه sai ta musu ishara zuwa gare shi ta ƙi musu magana suka ce da ita kaifa nukallimu man kana fil mahdi safiya ya za mu yin magana da wanda ke cikin zanan goyon shi sabiyan halin kasancewa shi jariri a ɗabi'anci a jariri ba ya magana kawai sai ce da su inni abdullahi a taniyar kitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aina makuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث- أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ya musu magana karara shine wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahla ko zai dinga man mutane magana fil mahdi hayan halin kasancewa shi yana cikin zan- zanen goyen shi wa kahlan bayan ya girma wa min salihin kuma yana daga cikin managartan bayi wannan duk albishir ne da Allah madaukin sarki yake mana na Maryam alaihi salatu wasalam ta hanyar mala'ikunsa masu girma qalat sai ta ce ya Allah rabbi ya ubangiji anna yakunu li walad ta yaya zan samu ɗa walam yamsasni bashar alhalin namiji bai kusance ni ba yaya za in samu ɗa namiji bai kusance ni ba hayoyin da ake samun ɗa shi ne mi namiji ya kusanci mace ya sadu da ita ta hanyar nan ne ake samun ɗa shi yasa ta ce to yaya za ni samu ɗa halin kasancewa da bani da namijin da ya kusance ni bale in aihi ɗa qala kadhaliki ko Allahu ya khuluqu ma yasha sai suka ce da ita haka ne al'amarin yake Allah yana halitta abin da ya ga dama idza qada amra idan ya so ya zartar da wani al'amari ko wani abu inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah yana ce ma abin nan kasance kawai sai ya kasance ina fata mun gane sai Allah ya ce ويك- ويعلمهم الكتاب wa وال- yu'allimuhul kitab ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله Hmm.
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم ne ya مؤمنين kamata kenan mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure kuma makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah